ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه تابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وسلم وعليكم السلام
yau mana goma ga watan jumada ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda ya dace da goma sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 2024 wannan shine karatun na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka arba'un hadisa yau za mu tashi akan hadisi na goma sha shida malam yace alhadithu sadis ashar hadisi na goma sha shida عن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo shi ne daga abu huraira Allah shi ƙara mashi yarda anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ausini kayi mani wasiya mana ka umarce ni da wani al'amari mai girma abin da ake ce ma alwasiya shine al'amrul mu'akkad al'amari wanda yake an karfafa shi sosai al'amari mai mahimmanci to ka gaya mana wani abu wanda yake da ƙarfi yana da mahimmanci a cikin rayuwata in na yi shi zan samu alkhairi mai yawa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai la taghdab kada ka bata ranka kar kai fushi muna ganewa ko abinda ake nufi da kakkai hushi ma'ana kada ka zartar da hushinka kada ka yi aiki da hushi domin hushi yana sanya ka bugun mutum kakka yarda ka bugi mutum don kayan hushi hushi yana sa ka ka zagi mutum kakka zagi mutum don kayan hushi Muna ganewa hushi yana sa ka ka kashe mutum ba kakka yi wannan ma'ana abinda hushi ke kawowa kada ka yarda ka yi shi in kayan hushi ka yi ƙoƙari ka kama kanka ka rike kanka lokacin da ranka ya ɓaci lokacin da aka ɓata ma rai in ba haka ba yi ba yi yawa ce mutum yake yin fushi fushi ɗabi'a ce ta mu ɗabi'a ce siffa ce ta ɗan adam muna ganewa fushi siffa ce ta mutum kamar yadda yarda abin nan siffa ce ta mutum kamar yadda muka san dariya fuskar ce abin nan siffa ce ta mutum haka tuka haka farin ciki haka bakin ciki dalili ne ke kawowa dalili ke sa ka yi dariya wata rana mai dariya nan ko sai a ganshi ya ginci wata rana kuma a ganka ka yi dariya ce ba ke tsantsan nan bai na dariya haka kawai sai yi ta dariya sai da dalili in an samu dalili na samu kuɗi ba sai yi dariya ba in kadai sai a gane yana dariya ko saboda yana da kuɗi ko ba haka ba dariya zuwa ne take haka walwala da farin ciki zuwa yake bakin ciki ma zuwa yake mutum ya tashi baya da kodaya ana tunanin ya za a kiri ya za a abin da iyalin shi ta sai ya dan damu kamawa take ya za ka haka kuka da girman ka kai kuka amma an wani makusancinka wani masoyinka ya rasu kaka ba a san lokacin da kuka ke kuce ma wata komi yana zuwa wadda kan an bata ma rai sai ka wushi sai ranka ya baci saboda an yi maka abin da ranka zai baci ba nabi sallallahu alaihi wasallam ce la tarbu kan ranka ya baci ma'ana kada ka yi aiki da bacin rai don bacin rai yana sa abubuwa yana sa kai gaba yana sa wata niyya da kai mai kyau ma ka basa irin kai baci ko ba haka ba ka yi niyan wani alkhairi ranka ya bace ka ce ka ma fasa ba kai duk bacin rai ke sa duk ba ka cikin hayyacinka cikin bacin rai za ka ce mata ka kayan mata saki goma cikin bacin rai to irin wannan bacin rai ake so ka bari karka karka bata ranka a lokacin da karka yi aiki da bacin rai lokacin da kake cikin fushi amma an ba haka ba ai ba yiwa hana mutum fushi hana mutum bata rai ko domin sai mutum ya bata rai shi waraddada miraran sai ya maimaita ma annabi sallallahu alaihi wasallama shudi bayan shudi lokaci bayan lokaci ya ƙara ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah kai mana wasiya manzo Allah ya ce mai la taghdab ya ƙara maimaita cewa ya rasulullah kai mana wasiya manzo Allah ya ce la taghdab kaka yi mishi rawahu al-bukhari wa muslim Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Don haka wannan hadisi yana jan hankalinmu yana mana hattara da ainihin yin aiki da bacin rai. Wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal ghadaba. Ka shaidu ku bar yin fushi ku bar aiki da fushi fa innahu jamratun tatawaqqadu fi qalbi ibni adama domin shi fushi da kuke gari garwa shi ne da yake kamawa da wuta a cikin zuciyar ɗan adam ba irin kai ba ce za ka fi sahin ga jikinka ko ta baka aka yi za ka fi ga jikinka idanunka kuma sun yi zai jajagur kama an zuba ma ta shi ga idanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku ganin in ran mutum ya bace za ku ga idanun sun yi jajagur kuma jijiyoyin shi da sun tashi ko ba haka ba irin ya baci haka jijiyoyin mutum duk sun bayyana kenan ne ke zuga shi yamma zai kulli ya bugin mutum kawai mutum na ta zanzana kamar ɗan tauri shi ko ba ɗan tauri ba yana ta karkarwa kama a datsa mai a data lambashi kuma na haka dace shi faɗuwa zai ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya san da haka nan ya ji ga jikin shi cewa garin shi ya baci wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutum ya yi zaune ko ko mutum ya zauna ga ƙasa wannan zaman yana in tsaye kake to zai sa wannan fushin ya sauka a wata riwaya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya yi kwanci haka wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ka koyar da ni wani ilimi wanda zai kai ni kusa ga aljanna ya nisantar da ni daga wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kai fushi in dai baka yi fushi ba to aljanna ta tabbata gare ka duk wannan kakkai fushin ana nufin kakkai aiki da fushi ba na kan matarka ta bata ma rai ka sake ta kayi aiki da hushin ka sake ta muna gane wa ko domin akwai nadama ranka ya bace ka sake ta ba shi kenan ba sai ta tafi gidansu kai ga mutum ya dawo wurin mana wallahi cikin bacin rai ne ta bata mana rai wace ka sake ta idan mace ta bata maka rai ka hita daga gidan kawai in ta ce he ya ji tsoro ka ce ina ji saboda sai ta san ya ga abin da za ka yi mala ita ka bar ba haka ba kuma sai ka zo wurin malam kana cewa wallahi ba kai ba ma ci hanyar cin ka ba kake domin ka sha ai ba abin da ka sha an koya maka ga yadda ya kamata ka yi an ka ya bace tafiyar ka kawai in ka dawo ka iske zama ta sauka haka ake yi amma manzala ya hana sallallahu alaihi wasallam ya hana ka yin aiki da fushi to kakka yi aiki da fushi in ranka ya bace kakka zagi kowa in ranka ya bace kakka bigi kowa kakka wulakanta kowa kakka ci mutuncin kowa shine ma'anan kakka yi fushi to in dai kai haka ka mallaki kanka lokacin da ranka ya bace ka kasa yin aiki da bacin rai manzo Allah ya ce aljanna ce za a baka ga yana Allah subhanahu wata'ala ya gaya mun cikin Qur'ani wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas sun yi hushi sai su haɗe hushin kamar yadda kake haɗiyar ruwa haɗiya abinci haka za su haɗe hushin Bana ba za su yi aiki da shi ba ba zai sa su su yi abin da za su yi nadama ba sa'an nan kuma suna yafe mu mutane to Allah yana son masu kyautatawa yana daga cikin kyautatawa an bata maka rai ka yafe mu wanda ya bata maka rai in dai kana son aljanna kuma Allah ta'ala ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa ko wa aslaha fa ajruhu ala Allah kuma can baya Allah ya ce wa idza ma ghadibu hum yaghfiruna idan ransu ya baci to suna yarewa ba su yin aiki da fushi musulmi bai aiki da fushi in ya aiki da fushin shi to imanin shi yayi wargi yayi wasa domin mai imanin ka ya koyar da kai ire-iren waɗannan abubuwa kenan da zarar ranka ya baci me ya kamata ka yi ya biwa ya kamata ka yi haƙuri ya kamata ka yi kun abin ba yiwa bari wurin kawai tun da ka kiyan aiki da haka kaga imanin ka yayi wasa kenan ko baka yi aiki da abinda imanin ka ya koyar da kai ba wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ghadaba min ash-shaytan kushi da kuke gani ya daga shaydan yake shi yasa kana yin shi sai ka yi aikin asha duk aikin da zai biyo bayan hushi to aikin asha ne to aikin asha wa ke sa a yi shi inna ma ya'murukum bis-su'i والفحشاء وأن تقولوا على الله أنا تعلم سلاك fushi shedanci da zaran kayi shi to aikin shedanci biyo baya manzo Allah yace to inna shaytana innal ghadaba min ash-shaytan wash-shaytana min an-nar shi kuma shedan da wuta aka halice shi kaga suna da alaka ko can manzo Allah yace fa innahu jamratun tatawaqqadu fi qalbi ibni adam fushi garwa shi ne da yake kamawa da wuta a cikin zuciyar ɗan adam kuma da sai manzo Allah ya ce wa shaytanu minan nar shaytan da wuta aka halice shi wuta tsantsa wadda ba ta da hayaki min marijin min nar daga harshen wuta tsantsa wanda babu wani hayaki tare da shi kowayi yana fal yana waltsa din nan dubawa tsantsan wuta ce kawai dan ka san shaytan tsantsan sharri ne tare da shi to da irin wannan sharrin aka halice shi ko kaga kenan fushi daga wurin shaidan yake fushi kuma shaidan daga ainihin wuta aka halice shi manzo Allah ya ce wa inna ma yutfi'u an-nara al-ma'u ruwa su ne suke kashe wuta ko Di yawan wuta ruwa suna kashe ta in an tashi kashe ta ba a kashe ta da komai sai da sai da ruwa in ta yi yawa ta kai ta kawo dole ne a ta maka mata ruwa a in yi ne za a yi ba za a samu maimakin ruwa ba su dai ne za a yi ta hisa mata har sai ta kai ta ce to shi kenan ta haƙura ta nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da fushi daga shaidan ne shaidan kuma an halicce shi da wuta mun gane ko sa'an nan kuma abin da ke kashe wuta ruwa manzo Allah ya ce to idan ɗayan kuren shi ya bace yaron nan ba wuta ba ce? Rike da ruwa suna kashe wuta, da ranka ya bace doki buta, layiya ko ko addu'a za ka mana ce a alwallah ce yin. Shike nan, ka yi alwallah shi ke nan, ka yi ba ma jikin ka ba, duk zahin da ya taso ka kashe shi. Alwallah, wanda Allah ya yi ba da magani. Sallallahu alaihi wasallam. Kuma za Allah ya yi kwatanta mana yadda za mu gane fushi. shaidan ne ke sa mu hushi shi kuma dama da wuta aka yi shi kuma dama wuta ce ta yanan shi ke kulle wannan wutan cikin zukatan mu saboda haka maganin wannan wuta shine mu je mu yi arwala arwala kuma ibada ce kai ibada kuma kai ba mu cikin karwa ba shi ke nan ba ka rabu da bacin rai wanda shaidan ne ya haddasa maka shi wani hadisi abu zarar gifari radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce mun idan ɗayanku ya yi fushi yana tsaye to ya yi zaune in kana tsaye zauna an akwai kujera ko tabir ka yi zaune in kuma babu ka zanna ga ƙasa ko wasu tabarma idan bushin ya rabu da mutum to shi kenan in kuma bai rabu da mutum ba to mutum ya kwanci duk magani ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu wanda zai mana maganin bacin rai da bushi in kana tsaye kai zaune in kana zaune ko in ka zauna din bushin bai rabu da kai ba to ya kwanci insha Allah da zaran ka kwanta za ka rabu da shi Ah, annabi isa alaihi salam wata rana ya ce ma annabi yahya za su rabuwa annabi yahya ya ce mai kai mana wasiya ya kai annabi isa sai annabi isa ya ce ina koyar da kai ilimi mai amfani abinda nake so in koya ma kakka ba ta ranka annabi yahya ya ce kamar yaya ba ni gaskiya ba yi wanke ba ta rai ba ne ya bata mana rai ki bata rai annabi ne ba annabawa ne guda biyu wani na saman wani yace ta yaya za a bata mana rai in ki bata rai da annabi zakari a annabi isa alayhi salam yace ma annabi ya idan aka faɗa maka abinda ba ka da shi to ka gode ma Allah ma na in aka bata ma rai aka faɗa ma bakan magana aka ce kana da wani lahani ko wani aibi ko wani laifi kai kuma ba ka da shi to ka ce wannan wata tunatarwa ce aka maka muna gane ba ku tunatarwa ce aka maka ka gaya ma wanda ya gaya ma wannan magana duk wanda ya ce ma munafiki ce alhamdulillah Allah ka yabe mana munafikin da yake wani ka ka game da magana mai kyau ba ce Allah ka kai ma munafiki ba kai mutumin banza ne kai ma muta'a sai ka ce to na gode Allah subhanahu wataala ya yi mana banzancin da nake so annabi Isa ya gaya ma annabi Haya in aka gaya maka abin da baka da shi to ka ce zunubi ne aka tuna maka kuma kana neman Allah ya gafarta maka shi ba shi kenan ba kamar da aka ce ma wani malami kai kafiri ne yace la ilaha illallah yanzu na musulunta wannan wannan koyarwa ce tarbiyya ce mai kyau shi ne amma mu yan zamani ba mu da wannan haƙuri kai kaburi ne kai ma kaburi ne ka kenan dukkan mu shaidan ya yi wasa da mu ya gama da mu duk wanda ya gaya ma bakan magana kakkan duk wanda ya ma kan kara kakkan mai na inci shi ibro ma cewa duk wanda ya mai kankara na ƙarhi za ya mashi makan na rodi waya wanda wadda ake gini da ita lati ba ba a san hakan in haka ma kankara kakkai kuma na mini ne kakkai ko na karma mini kakkai ka yi haƙuri ka yafi idan kuma aka gaya maka abin da ke cikinka ya ce to ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda an gaya maka abin da ba ka da shi ma sai ka gode ma Allah kai ka san ba ka da amma ka ce kana da wannan aibu to ka gode ma Allah subhanahu wataala saboda mi kai tunanin cewa tayan wannan mutumin zaka samu lada wurin Allah subhanahu wataala kaga da abubuwa ne za maka na bata rai ko amma annabi Isa yake gaya ma annabi a yan an bata maka rai in an gaya maka abin da ba ka da ka ce Allah ya bi maka in kuma an gaya abin da kake da sai ka ce alhamdulillah ka gode ma Allah Allah ne ya taimake ka da wannan ba kokarin ka bane to magabata suna koyar da mu tarbiyya da ladabi mai kyau yadda za mu zama a rayuwar mu ta duniya mu samu albarka amma mu ne ba mu yin aiki da Qur'ani da sunna cike suke da mai da magana mai kyau ga wanda ya maka baka kuma abun bakin ciki wanda ya ma bakan dan uwanka ne musulmi abin bakin ciki ko kabiri yama bakan magana ta mu'amala tsakanin karfi sai ka maida mai mai kyau ballantana dan uwanka musulmi ko wanda ba addinin ka ba in ya gaya ma bakan magana ka maida kamata ka maida mai fara wala balle musulmi ɗan uwanka to shi yasa ɗumuwa da maganganu masu kyawu suka tashi daga cikin rayuwarmu domin duk wanda aka mafi ƙara mawa yake ta kuma wannan ba koyarwa ce ta kwarai ba ba ka da abokin wada sai dan wanka musulmi ba ka da abokin gaba sai dan wanka musulmi yaƙi yanzu ya koma tsakaninmu muke yi muna harbin junanmu muna kashe junanmu ba mu yaƙi da kowa sai tsakaninmu duk wanda ya ma ba daidai ba sai kama ba daidai ba wannan ba koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba koyarwa ce ta kwarai ba Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu yace na tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da zai nisantar da ni daga fushin Allah menene sai manzo Allah yace mai la tadba shi ma manzo Allah yace mai karan kai baci ya ku kaka bata ranka muna ganewa ku duka waɗannan maganganu ne masu kyawu waɗanda cikinsu akwai ilmantarwa da tarbiyya mai kyau wadda musulmi ya kamata su yi riko Luqman wanda Allah ya bamu labarin shi cikin Qur'ani wata rana cikin wasiyoyin da ya faɗa shi akwai wasiyoyi da yawa banda waɗanda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani akwai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu da yawa to cikin su ya ce madan shi in kana so ka samu aboki na kwarai in ka gamu da mutum kana so ya zama abokinka ba ta ran shi ka bata mai rai mana ka bai abin da ran shi zai baci idan cikin bacin rai ya gaya maka magana mai kyawu ta wannan shine aboki ka rike shi ka karbi da shi in kuma shi ma ya fushin ya bata ya gaya ma magana mara daɗi ya bata maka rai to ba aboki bane ka ka kiyaye shi saboda haka ana iya gane kirkin mutum da mutuncin mutum daga ainihin fushin shi rai ya ɓaci ubahaushe dama ya ce in rai ya ɓaci bai kamata hankali ya mi ba ya bushe ba don ranka ya ɓaci tuka hankalinka ya bushe ka tsaya mana ka tsaya tsayin daka namiji na kwarai shine wanda ran shi ke ɓacewa ya yi tsaye ya ƙi yin aiki da wannan ɓacin ran shine namiji muna ganewa ko wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa shadidu bisura'a zala ya ce ba mai karfi ba ne wanda yake nasa mutane ga ƙasa ba ba isa ka isa ka ne mai ƙari ko aiko hasan ba ko bin da gauna da ba su bane masu ƙarfi ba su ma masu ƙarfi ne wani ƙarfin daban manzala ya ce amma mai ƙarfi shine wanda irin shi ya baci sai ya haƙuri wanda yake mallakar kanshi wurin wurin bacin rai wurin hushi wannan shine mai karfi duk wanda bai bi karfin zuciyar shi to rago ne ko mun karfin shi Iraka musulunci yana son irin wannan jiharin takan ta zuciya ka taushe zuciyarka ka danne ta ka hana ta aiwatar da aikin shaidan in kaga mutane suna daru ana bige-bige wurin da ya baci in kaga matasa da addina ko da itace ko da wukaki ransu ne ya baci sun ga wani da budurarsu ransu ya baci su ba wurin ta za su yi ba kawai saboda shigantaka sa'ana ta aure kuma sa'ana wani ya aure da su ba za su aure ta ba da da kagansu da sanduna ko da adduna ko da wukake rai ya baci yanzu aiki ne za a yi da mi da bacin rai to irin shi ne ba a su irin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tattausa zukatan sahabban shi radiyallahu ta'ala nan cewa kada su yi aiki da bacin rai domin aiki da bacin rai ba da kyau Allah ya kare mu daga yin aiki da bacin rai saboda haka wannan hadisi mai girma wato babu ne babba daga cikin babubukan da suke mana hannunka mai sanda daga ɗabi'antuwa da ɗabi'u mugaye domin fushi duk duniyan nan ma da ta rikice hushi ne ba duk shi ne ba shi zaka ga duniya ta kama da wuta ba ko ina wuta ce far ana jikin mutane rayuka ne sun baci saboda abun duniya saboda abun da bai kai kawo ba wani bacin rai ne ke gari shi to sai ya amfani da wannan bacin ran ya shigo da wani abu cikin bacin ran shi amma asali ran shi da ya baci kawai wani wata manufa gare shi daban amma sai ya amfani da wata manufar ya taushe ta shi ya zo ya hana mutane lafiya da zaman lafiya ba abin da aka yi mushi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake koyar da mu cewa mu kaurace mu hushi mu nisance shi mu nisa da shi mai mu kiyan aiki da shi amma shi hushi da kanshi ba yadda za a yi abinda ake ce mu hushi kamar yadda muka karanta wato siraci ne yake samun zuciya siraci ne yake tashi a cikin zuciya shikenan kawai sai mutum yaji yana so ya gudu mutane muna ganewa ko wannan hushi dan adam ke wasu malamai kuma suka yi magana hushin Allah subhanahu wa ta'ala ai Allah cikin Qur'ani ya gaya mun ko ghadiba Allah wa ghadiba alayhi wa ghadiba alayhi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi Allah ya yi fushi akan shi to fushin mu dan Allah iri ne ne ba iri ne ba ne domin Allah ta'ala abin shi ba irin namu ba ne laisa ka mitli shi'un ko samiul basir to da haka na Allah shi ne wanda ya dace da girman Allah subhanahu wataala wasu suna cewa fushin Allah ta'ala shine Allah ya yi nufin azabtar da wanda ya taka dokar shi Allah ya nufi yin azaba ga mutumin da ya taka dokar Allah subhanahu wataala shi yake cima fushin Allah shi kuma wasu malamai suna cewa a fushin Allah dai fushi ne da ya dace da girman shi yaya yake ba sani ba Allah dai ya ba da labari yana yin mi yana yin fushi dalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum wurare da yawa cikin Qur'ani alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allah alaihim wata aya Allah subhanahu wataala ga yana cikin Fatiha muna karantawa ghairi maghdubi ba waɗanda Allah ya yi fushi a kansu ba kaga kenan Allah ta'ala yana fushi amma wanda ya dace da shi ba irin namu ba fushi kuma na dan adam kala biyu ne akwai mai kyawu akwai mara kyawu fushi akan duniya bai da kyau saboda duniya kai fushi muna gane wannan abin zargi ne shi ne wanda manzo Allah ke hana amma ka yi fushi saboda an taba Allah an taba annabi an taba qur'ani an taba dungurungun din addinin musulunci wannan sai ka yi fushi yawa in ta kama ma ka yi aiki da fushin sai ka yi wannan Allah yana so amma kan duniya kan duniya ka kankai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake akan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi bai baci ba amma da an taba Allah da an taba addinin Allah to zaka ga fushin manzo Allah sai ya nuna maka ma ba sani bai ba sabo kamar ma bai san ka ba haka nan yana fushi amma in aka taba addinin Allah amma duniya duk abin da kai ma duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga yana murmushi yana dariya indai kan harkar duniya ne ba komai bace dama ita duniya in kaga wani ya bata ta kai maka ma ƙara bata ta kamar gini ne in kai suke ana rushewa an ka kama ka ai baka yi ne biyu dan da dama rushe shi ake yi to haka duniya take wa in hudimat fazidha anta hadman wa hassin dinaka mastabata idan aka rushe duniya kama yi da rushe ta sai dai ka tsara addinin ka bakin gwargwadon iko haka ake so kar ka yi fushi sai dan Allah fushin ka ya zamanto dan Allah ne dan an taba addinin Allah subhanahu ta'ala ko an taba ma'aiki babban masoyinka an musguna mai an ci mutuncin shi ko an kaskanta shi ko an wulakanta shi to kakka yarda kakka shiru kakka shiru da abin da kake iyawa matukar dai bai wuce doka ba in shi ka nuna ma Allah subhanahu ta'ala kana kishin ma'aiki ko aka taba alqur'ani mai girma ka nuna ma Allah kana kishin littafin shi da maganar shi yana ana son ranka ya baci amma kan duniya wanda ba komai bace duniya kamar mabalki take mabalki ma ce ahlamun ce kawai mabalki ce kamar yadda ka san mutum ya kwana ya ga abubuwa ya ga ya ga nan cikin dubai yana ta shiga shaguna kuma yana nan fusa taron mashi ko matara ba da haka duniya take ba komai wace mabarki ce ba za a gane ba sai ran da ka faɗi ka mutu kawai shi kenan sai mutane kamar baka zauna ba shi kenan kamar gona ce yanzu gona nan da wata biyu da suka wuce can washar da ke yanzu ba ta yi ƙasa-ƙasa shar ga ta nan ƙasa-ƙasa ce kawai ba ta da kyan gani yanzu yanzu ba ka zuwa gona kai hotuna ko ka ce bari ka shiga daji kai kallon daji bai da kyan kallo yanzu lokacin kyan kallon shi ya wuce to ita ma duniya haka take yayi gare ta kamar da kaga ƙasa tana yayi shuka to ita ma duniya haka take da saboda haka tunda ba komai bace a bai kamata ba ka rinji fushi saboda ita kai fushi saboda Allah kai fushi saboda an taba manzo Allah ko an taba magana Allah subhanahu wataala ko an taba addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka sa abin da muke karantawa ya amfani mu duniya ya amfani mu lahira na'am tambayoyi ne haka a'a dama da mai take sallah ko mace tana yin sallah da hijabi ya dama da mai take sallah cire hijabin take ta yi sallah ta wata tambaya dama mace da hijabi take sallah zun kuɗe da hijabi har ƙasa wanda zai rube mata ƙawahuwanta dama da shi take sallah ai na'am wai mutum ne mawalki ya zo mashi kusan sallah asuba na san ma yana salata tsirrin milan nan ko ko yana yin cire wannan kayan ya je ya sallah ba tare da ya yi wanka ba sai daga baya ya wanka ba a hankalin wanka ake dubara kake kai wanka sai in dubaran ka sun kare ai dabara kaga in ruwa suna da ruwa ka dafa ka taba ruwan ka yi in ma ai samu masu zahi masu dan zahi zahi kana iya wanka da su sai ka sai ka yi dabarun ka in dabarun ka sun kare da azancin ka shikenan sai ka je ka yi taimama taimama ake ba alwala yake ba duk wanda ya kasa yin wankan janaba saboda sanyi saboda cuta in yi wankan yana ganin cuta za ta kama shi to taimama yake ba alwala ba in ka alwala ba ka da sallah da mama ake yi tun da an kai a lama kana ya taɓa ruwa ke mutu kan inda zuwa su da bikin ka ne yau da ka taimama za ka sai ka je ka yi taimama ka yi sallah ka zo masallaci ka cire kayan ka zo masallaci da taimama ka ko ka zo masallaci ka yi taimama shikenan ka yi sallah ka yi sabiya ta yi kai gari ya dauki zafi zafi sai ka yi wankan janaba shikenan kuma ba sake sallah asuba ba kai wasu in suka yi wankan janaba kuma sai su sake wata sallah ƙa'ida ba ka yi wancan ba da yau ba a sake wata sallah sai kuma a jira a zahar ka yi wannan wankan ne don ka zama cikin tsarki in a zahar ta yi kana da tsarki sai ka yi sallah na'am ko mutum ne yana kwana sauro na cizon shi kuma ya yi haƙuri haka ne shi ne sai an an tambaye shi dabi sai ce wai na hidda zakar jini ne ya yi kyau ban shi hidda ba jikin shi ba ne ɗayan shi ya gani yana iya zakka da aka ce a hidda wa aka ce a ba shi aka yi ka ba sabro zakka mutum aka ce ka ba zakka saboda haka in zakar jini kake so ka yi ka je likita mana ana ana cire ma litar jini ba ana neman jini ba ka je a cire ma mana nan kuma in ka dawo gida ka sa gidan sauro ka shige wanka kaga ka ba mutane ne zakka ta jini amma ka ba sauro wanda sai ya sha ya koshi ya mutu kaga abin bai amfani shi ba sai ya sha jinin ka ya koshi kim sai ga ya kasa tashi ya mutu to me aka yake nan amma ga mutane can suna buƙatar jini wani yana mace jini yana bugu da idanu da jinin da ya fara kwararawa cikin jiki sai daga ya dawo daidai ya rayu shi in in ya sha jinin ka rayuwa za yi kuma wancan mutuwa yake kuma baka ma san shi ba kuma in ka ba zakka shi ma zai baka zakka da kai da shi kun yi bayayya da juna bayan wata da ya ajiye ka likita na'am wannan yana da kyau idan mutum yana son mace ba ta son shi ko ya halitta ya karo kuma Allah ta so shi ya halitta mu al'ayi Allah karo ka hanyoyi dai mara kyau su ne ba su aje a juya mata zuciya ta hanyar wani kulumboto ko wani shirgabar shi ne ba su amma Allah shi ne ya kaddara ba ta son ka kuma yanzu ka roƙe sai ya sauƙaƙa maka ya juya mata zuciya domin zuciya ga hannun Allah take yana juya ta yadda ya ga dama ya juya maka ita shi kenan babu laifi kuma ba ya karewa saboda nan ba asiri ne aka yi ba amma an kama da asiri wata rana sai ya kare wallahi ta rana sai ka zo ka iske ba ta nan sai ta riba ta kawo me kawo ta ba ta ma sa an yi auren ba cikin asiri take sai ta riba ta me kawo ta nan gida wata ta tsaya ta jira wane ne mai gida kai ba ta ma san ka ba kawai rayuwa ce take an mata asiri sai ka shigo ta ce me ya kawo ka nan ce a gida na ne mai aure ta ce dawa kenan in ya kare amma Allah Allah aka roƙa kenan tabbataccen abu ne ka roƙi Allah in addu'a ka bata amsu ba rabu da macen ka koma roƙo Allah Allah ya cire maka santa Allah ya kawo maka wanda ta bi ta ba mu da wannan haƙuri yakan tun ya wace ya wace ka je wurin wannan da Allah a bata haƙuri da su ka je wurin wannan ka je wurin magajiyarta ka kai ayaba can ka kai kuɗi can kai ta yawo kana ta alheri a yi ta mata wada ta ce ba na son shi ka ce kai ma ba ka so ba shi kenan ba gari da yawa yanzu ba haushi na'am a wanda suna raka talfajir ana iya yin fiye da raka a biyu ya ga wasu na yi suka ce ma raka talfajir ne suke raka talfajir kowa ya yi tufaki guda biyu ce ake ba gani sunan ta raka talfajir ba sunan ta kenan raka talfajir ko yadda ba wuce ke cewa raka talin fajir rakawoyin alfajir guda biyu haka ne biyu ne ake yi in ka ga wani ya yi to tana yi wa tahiyyatul masjid ya kuma ya yi ta shi ne kawai Allah ya samu dace ya halitta mana domin gamin jiki gaba ɗaya da wanka wajibi ne ko wurin wankan janaba idan ya bar wani wuri bai wanke ba ya halitta ya dawo dole ka dawo abin da ba a dawo mai shine sunnoni kurkurar baki da shakarwa waɗannan su ne ba a dawowa gare su da shafin kunnuwa da waɗannan sunnoni ne su in ka wuce su sai ka bari sai ka ƙare ka wanki ba a dawowa saboda su amma sauran jikinka da ka zuwa ruwa wanda dole ne sai ya samu ruwa in ka wuce dole ka dawo ka wanke shi na'am wani mutanen da ya zama makusa magani suka mutu yana da zunubi ba ya da zunubi domin su ma cutar da shi suke ya kashe su ne ba don jin daɗi ba ya kashe su ne don ya tsaye da cutarsu ku su banna gaba duk wani abu naka yana ya bata mashi yana ya shiga aljihunka wata yajin kafka biyar da kaje gurgure ta gaba ɗaya shi nawa ake sai da shi ya mabannaci ne kayan maganin ɓanne sai ka kashe shi ba laifi na ko manzala ya ce yana cikin waɗanda manzala ya ce ana kashe su ana cikin haramin makka ana kashe su kuma ana cikin wajen haramin makka ana kashe su daga cikinsu akwai ɓera na rawani wai sunna ne ko al'ada ne sunna ce tunda manzala ya sanya shi aika ga sunna ne sahabbai dai suna yin rawani koyi da manzala tsara ka sunna ce wanda yake so sai yi in kai za ka samu ladin sunna kuma yana da kyawu da abin da aka ce ma sunna annabi ne ya yi kokari lokaci lokaci ga rankin shi don ka samu lada rawani yana da kyau sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam na'am yana tambaya wai game da zakan ma'aikata ma'aikati yana ana diba a ga abin da yake samu cikin shekara in ya kai nisabi to sai ya da zaka ko da abin baya zuwa kashe shi yake in abin in an ta- in za a tattara tsawon shekara zai kai zai kai mizanin zakka to zai yi zakka wannan kuma yana tambaya game da a game da jika a mil- miliyan ɗaya da ɗari biyar ko tana da zakka tana da zakka na'am wannan yana tambayar menene ma'anar hadisin da manzo Allah ya ce duk wanda ya arwalla a ranar juma'a to ma da lada wannan arwalla wanda ya kuma wanka to wanka shi ne shi ne ma'anar hadisi duk wanda ya wanka ranar ya abin nan ya arwalla ranar juma'a to wannan arwalla ma da lada ita wannan ɗaya daga cikin dalilan da suke sa wasu malamai na cewa wankan juma'a ba dole ba ne sa'annan kuma manzo Allah ya faɗo wani ya ce thumma aka ga ina na Aisha tana bar labarin wankan shi thumma afada ala rasi talata hafarat ma na zubo ruwa ga kai su uku ruwan kan janaba an tahfi ala rasiki an tahfi ala rasiki talata hafayat ki zubo makanki duk ɗaya ne da hafan da haka na'am waya za a yi da mutanen da suna ganin mutum ran shi ya ɓace amma kuma suna ci gaba da takure shi sai su bari su ji tsoron Allah Su ji tsoron Allah ba ya da kyawu tun da ran mutum ya ɓace yana ta haƙuri da kuto ya kamata ku bari ba sai rayuka sun ɓace ba sai an ji yana kuna jibgar shi yana jibgar ba daidai ba ne in kuka zuga mutum kuka- kuka ja mutum rai ya ɓace ya isa haka nan a bari ne Allah ya samu dace da kiran sunna